بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة biyu ga watan rabiu sani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha bakwai ga watan goma miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin risala na ibn abi zaid al-qirawani اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا باب في البيوء وما شاكل البيوء wannan babi zai karantar da mu cikin kasuwanci da abin da ya kama da kasuwanci irin su ijara su sharika da ainihin ju'uli da sauransu ne da abubuwan da ya shafi ainihin kulli na biyan kuɗi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halasta saye da siyarwa ya haramta cin kuɗin ruwa riba ko nawa za ka ci a matsayinta na riba ba ƙayyade a ce wai riba sai kaza in ya wuce kaza ya zama riba so da yawa za ga mutane suna da wannan tunanin sai su ce ai wannan riba ta yi yawa ta zama riba hanyar su ba ɗaya bane hanyar riba daban hanyar riba daban ko naira ɗaya ka siya abu in ka bi hanyar da ya halatta ka ci riba ka sai da shi miliyan ɗari ma ba wannan yawan riban ba zai sa ya zama riba ba yawwa sannan duk ƙanƙantar riba saboda ƙanƙantar shi ba zai sa a ce wannan ai ba kuma riba ne ba riba daban riba daban wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wa kana ribal jahiliya dan yawa zaka ji yanzu ana faɗa haka ai kaza ai sai shirka ai in haka ne kenan ma kasuwanci ba zai ba yanzu Allah kaɗai ya san adadin yanzu misali kamar masu cinikin fili sai ka ji mutum ya ce filin nan fa ɗari uku ya siya amma yanzu an tiya miliyan goma ya hana saboda Allah ɗari uku miliyan goma ai tsakanin da nisa to amma ai ciniki ne an tara illa an takuna tijaratun an tara di minkum lokacin da zai siya ɗari uku ai ne shi yarda ya siyar mar yanzu ko da aka tsaya miliyan goma ya ƙi ai shi ne bai yarda ba saboda haka kawai in dai an bi ka'idan kasuwa riba ba ta yawa yawwa riba daban riba daban wa kana riban jahiliya to shi dai riban jahiliya jahiliya shine ainihin kafin zuwa musulunci su riban da suke fiddiyu ne a cikin basussuka ne idan suka ba da bashi in ma an ya hu, in ma mutum ya zo ya biya wannan bashin ga wanda ya bashi bashi wa in ma an yurbiya da hufi ko ya masa ƙari a ciki shine riban jahiliya sai ya zama yanzu a zamanin musuluncin ma a yanzu abu ya zo ya biya kuma an koma jahiliya ai yanzu ma haka ne za a ce in baka biya ba kuɗin yana haihuwa shine kawai riban ko ka biya ko ka tsara idan ka tsara sati kuɗi ya tashi da kaza kuma kaza in wata ne kuma haka kuɗin zai rika haihuwa to wannan shine riban jahiliya wa min riba to yana daga cikin riba fi gairin nasi'a wanda ba na jinkiri ma'ana ba wanda za a jinkirta wa mutum a ce wai in ya je lokaci kaza ya karu ba shine bai'ul fiddati bin fiddati yadan biyadin amma mutafadila siyar da azurfa da azurfa ma'ana farin kuɗi da farin kuɗin kuma yadan biyadin hannu da hannu amma sai ya zamo gashi jinsin ɗaya ne mutafabilan kuma ya zama da fifiko shi ma riba ne za ka canza mar azurfa ne zai baka ka bashi azurfa don kasancewa ko naka ya karye nashi mai kyau ko naka nau'in mai kyau ne nashi mara kyau in ya amsa sunan azurfa da azurfa kuma ga shi hannu da hannun ma kai kaga ba jinkiri ko to amma na ɗaya ya fi na ɗaya yawa shi ma riba ne dole sai dai masalan bimisirin daidai da daidai waka zalika haka na azabu bi zabi gol da gol ka san asali idan aka ce ainihin annaqad kawai a shari'an aka ce naqad ana nufin gol ko azurfa sauran kudaden sai dai a kiyasta su akai amma ainihin farin kuɗi da aka sani a shari'a har ma zakka in an ce zakka na farin kuɗi ana nufin zakkan gol ko na azurfa shi yasa har yanzu idan ana batun misabi sai an gwada da ainihin gol ko azurfa din misali a gwal dinari ashirin sai a ce wannan dinari ashirin in nawa zai iya siya a kuɗin da kake so ka ainihin fitar da zakka to a nan ne za a cire ainihin misali wala yajuzu fiddatin bi fiddatin baya halatta ai canjin azurfa da azurfa wala zabun bi zabin ba halatta ai canjin gol da gol illa mislan bi mislin yadan bi yadin sai daidai da daidai yadan bi yadin kuma hannu da hannu wal fiddatu bi zabi amma idan jinsi ya canza ya zamo azurfa ne da gol zaka bada azurfa a baka gol to wannan shi ma ribar riba ne illa yadan bi yadin sai hannu da hannu anan tafaduli baya shiga nan tafaduli baya shiga riba tunda jinsi ya saba kai gol zaka bayar azurfa zai baka ko nawa zai baka azurfan ko nawa zaka bashi gol din ba ma duba wannan yawan tunda jinsi ya saba amma dole sai yadan biye ne sai hannu da hannu wannan a farin kuɗi kenan naƙad wa ta'amu abinci min hububi na ƙwayan abinci irin su gero dawa masara da sauransu wal qidaniyati da ƙwanƙyara dangi irin na su ainihin wake adas ne lubiya ainihin basila da sauran suna nan kidniya din guda bakwai ne wa shibiha da makamancin su duka mimma yuddakaru daga abin da yake karban ajiya min kutin na abinci dama biyun nan ne zai ajiyu ba irin abin da ka ajiye zai lalace ba sannan kuma zai yiwu a ci a rayu ba irin abin da kawai kayan marmari ne ba in ya amsa suna biyun nan au idamin ko kuma ya zama mahaɗi kamar kayan miya kamar irin su ainihin kunu irin su zuma da sauransu to wa'annan kowanne la ya jinzu baya lasta a canjin aljinsu minhu jinsi daga irin wannan wanda zaka bayar a canja ma bi jinsi da irin jinsin shi ba ka fahimci akwai bambanci tsakanin jinsi da nau'i ba ruwanmu da canjin nau'i inda jinsin ɗaya ne yanzu misali masara da masara ai jinsi ɗaya ne ko amma masara yanzu ta biyu daban ta taraba daban ta yamma daban wata masaran hoki ne za a ga akwai bawo da yawa a ciki wata daga duk ba ruwan mu da wannan in je jinsin masara ne to ba zai ku canjin masara da masara ba sai masalan bi mislin yadan biyade sai daidai da daidai kuma hannu da hannu shine la yajuzul jinsu minhu bi jinsihi in dai jinsi ne minhu da gare shi bi jinsi da irin jinsi za a canza to illa mislan bi mislin yadan biyade dole sai an bada daidai da daidai kuma sai an bada hannu da hannu yanzu misali kai kana da shinkafa irin kwarkwan diga baka ko kuma jajir mai tsakuwa shi kuma wannan yana da irin Thailand wanda ake kawa irin India irin gama hawa din nan Indiya shinkafa da shinkafa ne za ku canza to dole sai daidai da daidai yawwa wannan shakadan shi ya kai dubu da ɗari biyar misali wannan kuma yanzu haka in ka je ɗari bakwai da hamsin ma za ka samu kaga wannan ya linka ko to sai dai ka sai da mai tsadan ka zo ka sai mai arhan in ko mai tsadan kake so ka sai da mai arhan da farin kuɗi ka je ka sai mai tsadar amma in shinkafar da shinkafar za a canza ba ruwanmu da kima dole sai daidai da daidai aha yace wala yajuzu ta'amun bi ta'amin ko a to wala yajuzu bi ta'khirun kuma baya halatta a yi jinkiri in dai abinci da abinci ne baya halatta a yi jinkiri ka bana naka yace to nawon sai an jima ka zo karba babu sai dai ka ajiye nakan lokacin da za ku canjin hannu da hannu ka bayar ya baka. Wala ya juzu ɗamu bi ɗamin kuma baya halatta ma cinikin abinci da abinci ko da ba jinsi ɗaya ba ne ila ajali zuwa ajali baya halatta. Ma'ana ka bani naka an jima ka zuwa karɓa ko gobe. Kana bin jinsihi aw min khilafihi ya kasance daga irin jinsin abin da ka bayar za a baka aw min khilafi ko sabanin shi ba irin shi za a baka ba kana min ma yudakaru kuma yana daga abin da zai karbi ajiya ne aw la yudakaru ko baya karban ajiya duka inda wajen jinkiri ne na abinci da abinci an hana kaga anan ana kuskure da yawa zaka zo ka samu mai shago da Allah ina da gero na ina so ka canza min da shinkafa ina geron ga nan buɗaya to kawo yanzu nawa zan canza ma nawa zan to zan baka shinkafa kwano goma amma ka bari shinkafan nawa yana zuwa in ya zo zan ma waya ka zo karba haramun ne ka ba da na kan an yi alƙawarin ka zo ka karba haramun ne sai dai babu shinkafa yanzu eh to bari in koma da nawa ko kuma yanzu bari in bar ma ajiya kaga ba canji ba zan ajiye ma ajiya kuma tun da na ce ajiya fa an jima zai yi canza ra'ayin zo in ce kayan nan nawa yana nan to zan ɗauka ina alƙawarin muka ce a to ai lokacin ba bai halatta wani alƙawarin wannan ba amma in dai za a yi cinikin sannan ka ajiye ka ce an jima ka zo karɓa to haramun ne yawa shine yace kana min mai da karu aw la da karu ko abin da za a iya ajiye shi ne ko ba a ajiye shi kwata kwatan dai abinci da abinci ne ya halatta ai da jinkiri ba wala ba sa bil fawakihi amma babu laifi kayan marmari irin su lemo ayaba da sauransu wal buquli da mabunkura ƙasa irin su wala irin su makanni irin su ainihin gwaza da sauransu wa ma la yudkaru da abin da ba a ajiye shi baya karban ijiya ko da zai iya zama abinci amma ba a ajiye shi to wannan mutafabilan babu laifi ku yi canji da fifiko wa in kana min jinsin wahidin ko da irin jinsi ɗaya ne yanzu misali mutum ne yana da doya manya-manya guda biyar sai kuma ka ɗebo doyanka wajen guda ashirin irin ƙananan nan ya halatta ku canza ba zan mu da cewa ga wannan ashirin ɗin ya fi wannan manyan ko wannan manyan sun fi kaza tun da dai bukul ne ya halatta ko irin ainihin dankalin turawa ne irin wannan yana da muri-muri wannan yana da manya za ka iya bada buɗe a baka buhu biyu tun da abu ne wanda yake bukul haka nan abin da yake kayan marmari irin su ayaba irin su lemo duk ko jinsi ɗaya ne za ka iya bada da yawa a baka kaɗan. wa in kana min jinsin wahidin kaji wa yace ko da jinsi ɗaya ne amma fa shi ma yadda yadda dole sai hannu da hannu eh yanzu leman namu mai kyan yana zuwa akwai shi a mota mun yi oda ka na kan ka jar zai karbi nakan ma ya siyar nashin siya zo ka zo karba bi halatta ba yawa dole ya halatta a yake babili amma dole sai ya dambi yadin hannu da hannu wala yajuzu tafadulu fil jinsi alwahidi amma ba ya halatta ya bibiko cikin jinsi daya fi ma yuddakaru cikin abin da ake iya ajiye shi minal fawaki ya bisati daga kayan marmari mai bushewa yanzu misali inabi ai ba abinci bane kayan marmari ne amma ai yana bushewa kuma yana karban ajiya yanzu ba zai yi ka bada diyawa a baka kadan ba duk da kayan marmari ne sai abin da baya karban ajiya yanzu misali kamar lemo ai ba zai karbi ajiya ba yanzu misali mutum ya ce kai ai lemon nan da rani ba a samu da Allah mu samu wani guri mu ajiye shi da rani mu sha kaga ba zai yi ba to irin wannan shine ake fifiko amma wanda zai yi ya bushe a ajiye shi ko da kayan marmari ne ba a fifitawa ka ba da yawa a baka kaɗan. wasairin idami da sauran kayan haɗi in an ce idam shine abin da ake haɗawa da abinci irin su zuma irin su kunu da sauransu waɗani da abinci washarabi da abin sha duka in dai zai karɓi ajiya ko da kayan marmarin ne ba a fifiko a tsakani illal ma a wahadahu sai dai ruwa kaɗai ruwa kam za ka iya bada da yawa ba su kaɗan yanzu misali mutum ne ya ɗebo ruwan shi a rijiya ya ɗebo ruwa a rijiya ya zo da shi sai ga wani ya ɗebo ruwan mazakar mai daɗi zai yi kai gini za ka yi an kama kus na mazakar shi kuma yana buƙatar zai sha ne gashi an kamar tanki na rijiya za ka iya cewa yanzu abin da za a yi tun da sha za ka yi bari in baka kus ɗayan nan ga duwan biyar ɗin a cika min ka ga ruwa ne kawai da ruwa ya halatta ko kuma jingon fiya wata za ka bayar lemo ya baka garuwan ainihin moya guda biyu ka ga garuwan moya biyu nan zai fitar zai iya fitar jingo kamar biyar to amma wannan mai daɗi ne na sha wannan kuma mai ruwa wanke wanke za a yi ya halatta a canji shi ruwa ba a hana fifiko a tsakani ba za ka iya ba da ruwa da yawa a ba ta kaɗan. Yawwa kamar ruwan zamzam, wannan ɗan ƙwaya guda ɗayan sai ka ba da ruwa duwan biyu ma a baka duk ba matsala ba ne tun da ruwa da ruwa ne. Illal mawa da huko, wa mastalafat a jinasu amma duk abin da jinsin shi ya saba min zalika daga wa'ancan wanda muka hana ɗin. Wa min sa'irul hububi da sauran ƙwayanni na amfanin gona gaba ɗaya in jinsi ya saba wacce mari da ƴaƴan bishi ɗin gaba ɗaya wadda ami da abinci ɗin duk abin da ya zama abinci ko nama ne ko zuma ko ma menene fala ba asa bi tafadul fihi babu laifi da an yi fiji ko ciki amma fa yaddan biyadi dole sai hannu da hannu wala yajuzu tafadulu baya halatta a fifi ko bil jinsi alwahid minhu a cikin jinsi ɗaya minhu daga wayannan abubuwan da muka irgo illa bil qudari sai dai a kayan kuri irin su salat irin su kabeji da sauransu irin kayan lambu wannan za ka iya ba da yawa a baka kaɗan ko da a jinsi ɗaya ne wal fawaki da kayan marmari banda wancan wanda muka ce wanda yake bushewa duk da shi ma akwai kilafa a kai wal qamhu alkama wal sha'iru da sha'ir wal sultu da ibro wa'annan nau'i ya saba amma ka jinsin wahidin kaman jinsi ɗaya ne shi ma ya hillu minhu cikin abin da yake halarta minu da gare shi waya rubu da abin da yake haramta yanzu misali tana da kamhu alkama wannan yana da sha'ir to yanzu za ku yi canji in ka ba shi kwano biyu dole shi ma sai dai baka kwano biyu ba za cewa ai kamhu ta bi sha'ir tsada a kasuwa sai mu ce amma duk jinsi ɗaya ne ko wannan sha'ir ne wannan sult duk jinsi ɗaya ne in dai za ku yi canjin jinsin da jinsin ne dole sai daidai da daidai wanda ya ga nashi ya fi tsada sai je sai da mai tsada ya zo ya sai mai arhan in nan ka lura ko a hadisi akwai sahabin da manzo Allah ya tura shi wakilci a haibara da ya je haibara zai zo sai zo da dabino ajuwa mai kyau sai da ya kawo manzo Allah aka ci dabino aka ji daɗi yake duk dabinan sa na ga yake kai ya rasulullahi ai wannan dabinan ai na musamman ne a can mukan ba da kwano biyu ma ba mu kwano yace kar ku ƙara yin haka yace idan kuna so ku siyar da naku ku zo ku siya amma dai dabino da dabino ne jinsi ɗaya ne to dole in je za a canji sai daidai da daidai ba hana ka je ka siyar ka zo ka siya ba amma dai canjin za a dole sai daidai da daidai aha shi ma ya hillu min yarun ko wa zabibu zabib ina bi bushashen ina bi shine zabib kullu dukkan zabib ka ga yanzu haka in ka je ko anan makka ma in ka je akwai ja akwai baki akwai yalo akwai kaza akwai kaza to dukkan su jinsun simfun duk iri ɗaya ne in dai inabi da inabi ko zabib da zabib dole sai masalan bi mislin yadan biyadi wa tamru kullu simfun dabino gaba ɗayan shi dangi ɗaya ne yanzu haka in ka je ko a nan bakin banki sai ka samu akwai dabinan da ƙwaya ɗaya za a ce ma naira talatin wani kuma in ka bada talatin ɗin sai a ɗebo a baka ko wani ƙato ƙwaya ɗaya ka ji kamar naira hamsin ne ma dan na ɗari biyar da ƴan tsiraru ne wani kuma in ka miƙa ɗari biyar ɗin rabin shaka ɗaya ma za a baka amma kuma duk jinsi ɗaya ne yawwa in za ku yi canji dole sai ya ɗaura a sikeli masalan da misiri wal idniyatu ƙwanƙyara wayancan abubuwa su adar su basila su himmas da, da, sauransu bakwai ɗin nan a sinafin wa'annan dangogi ne fil buyu wajen siyarwa. Ina aka zo babin buyu'a, kana da adas, wannan yana da basila, za ka yi bada kwano biyu ya baka kwano ɗaya. Ko wannan yana da himmas, wannan yana da dubiya, za ka iya bada kwano biyu a baka kwano ɗaya wannan wajen ciniki kenan. Amma fa shi ɗin ma waktalafa fiha qaulu malikin. Faɗin Imam Malik ya saba shi. Wani lokaci kasancewan amfaninsu daban imam ya ba da fatawan cewa jinsi daban ne wajen siyarwa za ka iya ba da jewa a baka kaɗan a wa'innan guda bakwai ɗin wani lokaci kuma imam ya tabbatar da cewa to wa'innan fa gaba ɗaya jinsi ɗaya ne kamar yadda an zo zakka bakwan nan gaba ɗaya ana ɗaukan su abu ɗaya ne in dai gaba ɗayan su ka samu auski biyar za ka yi zakka to wajen buyu'a ma babu tafadili tsakani amma walam yastalib qawluhu maganin Imam Malik bai saba ba iz zakati a wajen zakka cewa anna sinfun wahidun dangi ɗaya ne in dai zakka ne kam wannan bakon kaman abu ɗaya ne amma wajen canji ne za ka samu akwai bambanci ai ko yanzu idan ka samu adas ka samu lubiya kaga adas ai kwayoyi ne kanana lubiya kuma wannan waken da muke amfani ne kaga tsakanin su ma da bambanci haka idan ka je ka samu himmas shi ma za ka samu tsakanin su da lubiya da bambanci to saboda haka wajen ciniki canji imam akwai kaulin da ya nuna cewa za a iya tafaduli amma wajen ainihin zakka kan jinsi ɗaya ne in dai ka samu auske biyar a bakwai ɗin nan dole kai zakka mu tsaya nan komai gaba kai sa eh so yanzu gyaɗa za mu duba tana